إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين هو غشي الله سبحانه وتعالى يا قدر دورم مركز أهل السنة والجماعة wanda ke gwarkar kada a birnin da magara yau muna litinin litinin wata dace da sha ta dace da takwas ga wata na ramadan hijira shekara 437 wanda ya dace da sha uku ga wata na shidda shekara ta 2016 a karatunmu na jiya mun tsaya a aya ta 59 ta suratul ma'ida wanda insha Allah kenan za mu tashi aya ta 60 ta wannan sura suratul ma'ida insha Allah ana rama Muhammad sai ka sai ka karanta abin da yake wajenka
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل تنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل هل أنبئكم بشر من ذلك مصوبة مصوبة عند الله a nan bayan mun ji bayanai na maganar yadda ahalar kitab ke aibanta ko kyamar masu imani wanda Allah subhanahu wata'ala ya ba manzan shi umarnin ka tambaye su mi da mi kuke zargin mu bayan imaninmu da Allah da muka yi da abin da Allah ya sabakar kahin mu da wanda ya sabakar a gare mu tunan sai Allah ke cewa ka gaya musu hal unabbi'ukum bi sharrin min dhalik kuna so in ba ku labari na abin da yi wannan zama hadari adawa ku da mu kiyayya ku da mu abin da yi wannan sharri malamai sharri shine ce masubatan indalla sakamako da Allah ya tanada ga su ahlul kitab yace masubatan inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba alai wa ja'ala minhum al-qadata wal khanazir wanda Allah ya lakinan sunan su ai ga irin abin da ya wakana gare su Allah tsine musu albarka yayi hushi da su ya sanya wasu daga cikin su birrika al-qirada kenan jami'in al-qirada ma'ana ka ce biri shampanze wannan biri wanda yake ya kama da mutum katin biri Allah ya shaye wasu birurruka irin wa'inda ashabu sabt wasu kuma alkanazir ma'ana shanzir wanda suke aladu kenan a cikin banu isra'il cikin alkitab duk wannan abin ya wakana cikin su tsinuwar Allah hushin Allah mai da wasu bir shaɗe wasu birrika ko aladu kenan wannan ai wani sakamako ne da Allah ya ma wannan al'umma ta su ban suke alfahari cewa su iya ne na Allah yan gata to ka anan kenan wannan abu na kusa nan ne a cikin banu isra'il wannan abin ya wakana kenan wannan tanadin da sakamako da Allah ya musu ya yi hadari kenan ku ne abin zargi abin aibantawa dan ga laifin ku hayyakai Allah subhanahu wataala ya muku wannan ababuwa na la'anta na na gushi na shahewarsu burnuka wasu kuma aladu wa abada tagut kuma aka sanya wasu a cikin masu bautar gumaka duk da al'umma ne masu littafi daga Allah amma aka samu a cikin su dan lalaci wasu ka kai ga bautar gumaka Allah ce ulaika sharru maka sharru makana wa'annan kidan wa'anda aka ma wannan hukunci su ne mai sharrin matsayi kuma wa'adalu an sawa sabil kuma su suka yi kowa batan hanya lalaci suka kowa lalacin hanya kenan nan zargi suke ma'ana masu imani shirme ne su ne abin zargi su suke cikin matsala don ga irin layinsu ga abin da ya ja musu
وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم بالإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون
وإذا جاءوكم نعم الله سبحانه وتعالى يا بعد labarin halin munafukai وإذا جاءوكم قالوا آمنا idan suka zo wajenku za su waɗi a baka cewa sun yi imani amma Allah ce wa ƙaddakalu bil kufir wa hum qad kharaju bi wannan mutane Allah iya ƙaryata maganar imani da suke riyawa Allah ce wannan mutane wa ƙaddakalu bil kufir haƙiƙa daman da kahurcin suka shigo wajenku kenan daman babu imani da kawurcinsu suka shigo kuma hum kan kharaju bihi kuma da shi suka wuta da haka Allah ce wallahu a'lamu bima kanu yaktumun Allah shine mahi sanin abin da suke oyewa a zakatansu na munawuci na bayyana da imani dan ku amince da su ku yi da su kuma su muku wata kita murmura su muku wani makirci a cikin to Allah ya yi kowa sanin halin su nan akwai nau'in tonan asiri akwai irin wani mutane ga halin su wa kenan kadda ka amince da su gaba daya ba masu shigowa da imani a baka amma daman kafuran ne kuma duk bayanin da za a kare su tashi su koma cikin kafurcin dan Allah shi ne mahi sanin abin da suke boyewa sai Allah ce wa tara kasiran minhum yusari'una fil ismi wal udwan wannan da alamu ne na gano munafukai zaka ga da yawa daga cikin waɗannan munafukai yusari'una fil ismi wal udwan suna gaugawa ba sa takaitawa dukkan abin da ya shafi saban Allah ba sa takatsantsan ba sa kare dokokin Allah duk wata hanya ta banna sabo ne haka a zalimci ne ga wani an ce ismul udwan magana sabo haka ko ko ketare doka ko ku ci a shiga haƙƙin wani duk abin da dai na banna ne in ma saban haƙƙin Allah ne kadai ko a ciki a haƙƙin bayi ko ne a gaba suke zaka su ne ma a gaba gaba dole iya bayyanar da irin imanin dama imanin baka ne ya za mai da'awar imani a same shi kullum cikin aikin banza shine a gaba wannan shine halin wayannan mutane wannan munafikai yace wa akalihim suhud haka wajen cin haramu da ka ci haramu dukkan abin da Allah ya haramta duk da abin da ya shahara magana riba ce magana ce ta kuɗi da ruwa kai ta magana ta rashawa duk wanda su ne a gaba to wannan abin da suke aikata Allah ta labi isa ma kanu ya'malun Allah wadai tur Allah na Allah wadai da irin wannan aiki na wa'annan mutane masu da'awar imani a baka amma imanin ba ke zuci ba da maganar gaba gaba kullum ku ne a gaba cikin saban Allah ko zalunci ga wani da shin haramun kullum kuna gaba Allah ya Allah wadai da irin wannan aiki da dimbe shi labi isa ma kanu ya amalu da tir da irin abin da suke aikatawa
لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السهت لبئس ما كانوا يصنعون
to wannan abin da yake wakana cikin banu isra'il Allah ta laula yanhamu rabbaniyun wal ahbar an qawlihim al ism wa aklihim su'ud da bi'sa ma kanu sana'u Allah ce dan mi me ya hana me yasa me ya hana na rabbaniyun wasu na ce ana ne rabbaniyun malaman nasara al ahbar malaman malaman yahudawa maganar gaskiya muwa mun yi bayani a bana a baya banu isra'il duka al'umma ce guda duk da sukan wasu kan dangana ko dogara ga attaura mafi annabi Musa alaihi salam wasu na inkarin Isa alaihi salam amma wannan malaman duka a cikin su ake samun rabbani mai rabbani kurin malami da yadda muka asati a zartama na baya kurin masu bauta daga cikin su ban suka ba bauta gaba su kurin bangaren bautar Allah kurin al'abar wanda suke da ilimi sun shahara bangaren ilimi kuma da bauta amma duka dai cikin nau'in ala kitab ake samun wannan kenan nan Allah na zargin malamansa a takaice me ya hana laula yanhamu rabbaniyun wal ahbar me ya hana malamansu ko masu bautarsu su hana su irin kalmomi da suke na saban Allah irin na dangana magana mara kyau ga Allah da magana ta cin haramu da ta shahara a cikinsu me ya hana malamai su hana su nan kenan akwai zargin malamai na waccan al'umma game da in umarni da kyakkyawa hani ga mummuna wannan laihi ne ga malamai suna kallon banna su ki hani kuma ga aikin alheri su ki umarni kenan wannan shine zargin da ya ma waccan al'umma me ya hana malamansu na ɓangaren yahudawa da ɓangaren nasarar ko malamansu da masu bautarsu me ya hana su hana mutanen su kalma ta saɓan Allah da cin haramu Allah ta labi isa makanu suna unatar Allah wadai tur da irin wannan abin da suke aikatawa na minan nan zargin malaman ne can an yi magana labi isa makanu ya amalu su mabiyan ya kubayi gama garin gari gama garin mutane nan ko su malaman Allah ke zargin da tar da irin wannan aiki na wayannan malamai na hana na kin hana al'umma su aikin banza da kin musu umarnin aiki mai aiki na kwarai wannan shine kenan tar da Allah wadai game da wayannan malaman wannan wannan al'umma wajen kin umarni da kyakkyawa da hakkin hali ga mummuna
وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين نعم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم نمبايا من جبهان وإن متاني suna maganganu ma daga cikin kalmomi miyagu a cikin wannan kalma yahudawa na cewa yadda ya magalula hannun allah a ɗarme nan karin magana ce ta cewa allah kamar yana rowa sun a hili na inala bakin hannun agaliya cewa wai nan suna dangana maganar rowa ko rike hannu ga Allah na imma cewa suna dangana kalma da manzon Allah yake cewa manzal zai kunzula qaratan hasana nan kaman wai kaman wai kalma ce suke ta habeci nan ba wai dan anan aqidar ba Allah ya ruwa shi bai bada ba zargin manzo Allah ko Qur'ani a cikin Qur'ani ana magana aba Allah aba Allah ramci wa ake ba ramci kina wanda ba shi da shi nan kina akwai aibu kaman yanda kuke cewa a magana a wajen musulmi kaman kenan kuna dangana Allah marwaci ne kama hakikanin kalmar suna dangana wannan kalma ga Allah ta cewa Allah marwaci ne a cikin kalmominsu da irin wannan manuwa ta suka to wannan kalma dai ko da wata manuwa ce kalmar dangana ma Allah cewa hannun Allah a rike kalma ce mummuna iya cikin mugun aikin da Allah ke zargin malamansu da basu musu hali ba irin wannan kalmomi yace ghullat aidihim nan magana ce addu'a ce Allah zai ma addu'a nan magana khabar ne Allah ke barin labarin nan Allah ke hukumta maganar su Allah tabbatar da rike hannun gare su nan ita ta wannan ta wannan ta wannan labari kenan Yahudawa dalilin wannan kalma Allah zai ya musu ɗabi'a ta rowa marowata ne iyakar rowa ce ba ta samu wata ƙabila ko al'umma mai rowa kamar ta Yahudawa dalilin wannan kalma Allah ya mai da abin gare su ya mai da musu ɗabi'a cewa marowata ne shine gullata aidihim hannunsu ne a rike hannunsu ne ya rike mana baya badawa Allah ce wa lu'inu bi ma qalu faji Allah ce an tsine musu albarka Allah ya ce an tsine musu wai mutum na Allah wa lu'inu bi ma qalu an tsine musu albarka dalilin wannan kalma da suke dangana hannun Allah a rike yake bai badawa Allah ce bal ya da mumsuta ne yusuf kasasha kenan maganar hannun Allah cewa a riƙe ya ce bal ya dawo mummasu tsan hannun Allah gaba ɗaya Allah cewa hannun Allah hannayen Allah guda biyu Allah ta mata da hannu gare shi hannun Allah a buɗe suke mabasu da tani a buɗe suke kuma yusuf kafe sha Allah yana badawa yanda yake so cikin wata ruwa tabbatatta annabi ke ce ba labarin Allah subhanahu wataala ka diba abinda Allah ke ce da halittar shi tun farkon halitta har karshe me rage na hannun Allah ba abinda Allah ya rage bai taba rage ba kuma kuma hadda alƙawarin Allah cewa an fi kun fi alaika Allah ruwa bukhari muslim annabi ya umarni dan adam Allah na cewa ka bada zan baka kana bada Allah na mai magudun kai kanka Allah ma alƙawarin cewa in dai zaka bada Allah zai baka wannan alƙawarin Allah ne sai kamar annabi ba labarin cewa dukiya ba taɓa rage abu don sadaka kenan wannan Allah hana Allah a shimwuɗe suke Allah iya ciye su wayan da yake so amma me matsalar dole bayanai da ake Allah ce wala zidanna katira minu ma unzila ilayka min rabbika tughyana wa kufra duk wannan bayanai da ake duk wannan wayin da yake sabka Allah ce zai karawa da yawa daga cikin su ma unzila ilayka min rabbik abinda Allah yake sauka wani alqur'ani maimakon ya kara wasu imani sai ma ya kara musu shishigi da ketar gona iyaka iyaka ne menene ana wa'azi hujja na karuwa kansu idan shuba ta zo Allah saukar da wa'ayi warware suna kara kuma shiga ciyawa kenan kullum kara laifi suke yi abinda ake sauka mana alqur'ani shi maimakon su imani sai ma ya kara musu kafirci mai Allah ke cewa wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wala wala mai tawalla ta zalimin illa kasara Allah ce iya sabkar da alqur'ani abinda yake waraka da rahama mata lil mu'minin amma ta wala wala zil kafirin illa kasara su ka aure maimakon su samu rahmat da shari'a a su ba magana waraka sai ma karin kasara ci kulhu lil ladina amanu hudan wa shifa da ya musu tabin qur'ani ga masu imani yake a matsayin shiriya da waraka amma wallazin la yunun huwa alayhi fi azanihim waqaran huwa alayhi ama wa'inda suke da suka aure ne ƙur'anin za a sabko amma zaman zama an sa musu faɗin ɗimi an rihe idan wasu ya zane mawakarar a kunnan an sa ko shi an liƙe ba sa jin gaskiya kuma ganin bai ganin gaskiya bai ganin wata aya ko bai gane gaskiya kenan ƙur'ani iya sabkarwa an sabkar amma ƙur'ani bai zama shirya ga kowa sai ga mai rabo za ta fada alƙur'anin maimakon mai rabo ya wa'azu ya ƙaru amma mara rabo da alƙur'ani za a yi wa'azin a ƙare sai ma wannan ƙur'ani ya ƙara mai kafurci ya ƙara mai shubha a cikin rayuwar shi shine wala zidanna katira minhum ma unzila ilayka min rabbik tughyana wa kufra lalle da yawa daga cikin mu'innan mutane abinda ake sabkar ma na alƙur'ani yana ƙara musu ma tughyana wa kufra girman kai ko shishigi da kafirce mu Allah kuma Allah ce wa alqaina bainahum al'adawata wal baghdha Allah subhanahu wata'ala ya hukumta cewa ya jefa ya sanya adawa da ƙin juna tsakanin su ila yawmul qiyama hatta shin qiyama ba su da hadin kai na hakika kullama awqadu naran lil harb atafaha Allah duk lokacin da ka kunna kunno wata wuta ta fitina ga musulmi a gama da musulmi duk in sun kunna sun shirya sai Allah ya kashe wannan wuta kenan wannan ya karatar da kai suna fama dare da rana ya za a yi su kawo cikas su tubbiki addinin Allah suna yi dare da rana amma Allah ke cewa duk lokacin da suka niyya kunna wata wuta ta yaƙi ta yaƙan musulmi gama da musulunci a tafi Allah sai Allah ya kashe wannan wuta ya sa mata ruwan sanyi kenan abin suke guri bai samuwa Allah ya ce wa sa'auna fil ardi fasada kuma aikinsu suna tafiya saman ƙasa suna kai da kawowa don ɓanna kenan maɓannata ne jikin da suke kuma wallahu la yuhibbul mufsidin Allah baya soyayya ga dukkan maɓannaci Allah da Allah ka samu cikin laransu
ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصد مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون
ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم wai duk wannan laihi da aka ambata na ahlul kitab kakka doka wai shikenan kamar da wasu ke tsammanin ko cewa su yahudawa kurin yan wuta ne an kare irin na iblis ba haka bane yahudawa kurin al'umma ce masu tsaurin kai babu wani bai yahudawa wasu mana cewa idan ka je makka za ga wasu suna suna zama fitar suna kuka a jikin ka'aba ta ce wa'inda suke Allah bai gawarta musu ne tun uwansu kakanninsu don babu wata al'umma a saman ƙasa wata al'umma ko wata ƙabila ko wani jinsi za mu ce wanda wai Allah ya riga ya gama da shi dan wuta ne kurin har abada kamar na iblis wannan iblis ne kurin Allah ma wani hukunci iblis ne Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta mishi da wuta kun ba magana tuba amma ko yahudawa ko na taru duk wannan bana ake ambata nasu dole miyagu aikin su duk wanda ya zo ya tuba ya ba Allah Allah sai gaurta mishi ya tashi kuma gidan aljanna ba wata kabila da Allah ya ware ba ta shiga aljanna sai ya kudin sun kawarce mu Allah shine anan Allah ke cewa walau anna ahlul kitab amanu wattaqu da ahlul kitab suka yi imani da Allah suka gyara ilmi suka yi suka yi tsoron Allah la kaffarna anhum sayiatin da mun musu kafara da mun yaye musu duk kurakuran da suka yi dillai da suka yi da aka ambata da Allah ce ya yaye musu kuma wal arqalnahum jannatin ni'im kuma Allah zai yaye musu kurakuran su ya sa su gidan aljannan ni'ima kaga kenan ba magana da iya bai hude ba na tare a duk wannan laihi nasu idan za su komo su tuba su koma ga Allah Allah ce zai yaye musu laihin nasu kuma ya sa su gidan aljanna ta yan wa kenan wannan shine so da yawa idan ana wa'azi idan aka dauko maganar aikin wansu ko wani nau'in aiki mai wannan aikin sai ya dauka kamar an riga an gama da shi ko an tura su wuta an tura mazanata wuta ko yan shan giya wuta ko yan kaza wuta ko yan bid'a wuta sai kamar an sa ko wuta ne kamar wuta ake so su shiga a daman ana kawowa ne dan tsoratarwa me yasa aka ce nadiran bashiran wa nadira ai asalin mace bashir wanda zai gaya maka roman abu dan ka zo ka yi nadir wanda ke ma galgadin kashe kadda ka yi kaza ga sakamakon kaza kenan mai laifi dama shi ake kira ya tuba dan idan ya tuba aka bai galgadi ya tuba yana ko bishara in ka tuba akwai gidan aljanna kenan duk laifin mutum duk aibin mutum babban abin da ake nema gare shi ya tuba ya koma ga Allah ba ruwan Allah da girman laifinka lai ne mai girma a laihin an jima ana yi duk wannan a wajen Allah ba shi da yawa ba shi da jimawa inda ya ka komo ka tuba ga Allah ka gyara imanin ka Allah zai gawarta maka wannan laihin da kai kuma ya saka gidan aljanna shi magana kenan sai kuma Allah subhanahu wata'ala ke cewa walau annahum aqamu at-taurata wal injil wama unzila ilayhim rabbihim nan wani aiki ne Allah ke cewa inda su alkita sun tsaye da attaura da inji na Allah subhanahu wata'ala yake da alkita duk da mun san bangaren bi'an zamu ce bangaren yahuda bangaren nasaru shi amma a wajen Allah dukkan su alkita magana guda ce littafin attaura nasu ne gaba daya na banu isra'il haka inji ta ce gaba daya a wajen Allah duk ɗaya ne da attaura da injil a wajen Allah littafi ne zuwa ga banu Isra'il na annabawa na banu Isra'il Musa da Isa a wajen Allah abu guda ne shi ta anan da zai kawo maganar sai gama gaba daya duk da su a yau a cikin rayuwa aka ce Allah ka ta yahudu daban nasara daban mabiya taura daban mabiya injil daban amma a wajen Allah al'umma guda ce shi ta anan Allah subhanahu wataala da zai maganar sakamako da zai ba wannan al'umma take magana akan abu guda walau Allah alal kitab amanu wattaqau inda Allah kitab sun yi imani sun ji tsoron Allah a walau annahum aqamu at-taurata wal injila shi inda sun tsaye da at-taura da injil kin sun yi aiki da abin da ke cikin su wama unzila ilayhim kuma unzila ilayhim rabbihim da sauran abin da aka sabkar zuwa gare su daga wajen ubangijinsu nan qur'ani iya cikin abin da Allah ya sabkar kuma su ma suna ciki da annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne zuwa ga duniya gaba daya amma sallallahu alaihi wasallam kan nasu bashiran wa nadira annabi manzon duniya ne gaba daya Allah ya tabbatar cewa wa ma'sallat lakafata lillah kuma bashiran wa nadira ba ka zo ba don wata al'umma ko kabila ka zo ne mun aiko ka dan duniya gaba daya kuma tsayan ka bashirin ne kuma nazira ne kenan annabi annabi ne na kowa inda ahlul kitab za su tsaye da attaura da injil su yi aiki da abin da ke cikin su domin mai zama a cikin attaura akwai labar akwai umarni da bushara annabi da zai zo daga baya kuma da umarnin imani da shi da kama mishi isa alaihi salam ta cikin shi yayi magana gare su wani zai zo bayana wanda ba ni bane ba wani ruhi daga wajen Allah zan sai in barku in ya zo ku kama mishi ku yi imani shi wannan ma fara buce har yau duk da juya abun irin wannan kalmomi akwai su illa sunan da kun suka dauke amma magana Isa ya magana wani zai zo bayana bayan na koma ruhi daga Allah dole har a yau akwai a cikin injilkin kenan wannan magana Allah ke ce inda za su yi ɗaya a taurat injil da abin da Allah ya sabkar daga wajen ubangijinsu to wannan Allah ce ga alƙawari la'akalu min fawqihim wa min tahti arjuli da sun ci daga ko ina ma'ana nan da sun ci ce daga sama daga ƙasa wannan da Allah ke ce walau anna ahlul kitabi amanu wattaqu la fatana alam barakatun sama da ko to lakin kaddabu Allah ce inda Allah kitab walau an ahlul qura amanu wattaqu la fatar alayhi barakatun min sama inda mutanen garuruwa da Allah ya koma manzanni inda imani suka yi suka yi tsoron Allah la fatana alayhi barakatun min sama al da Allah ce da na bude musu albarkokin sama da ƙasa kina akwai alƙawarin Allah in dai al'umma sun tsaye da littafin Allah a saman ƙasa in dai kun bi dokokin da Allah ya tafkar alƙawari ne daga wajen Allah zai buɗe muku ni'ima daga ko'ina wannan alƙawarin Allah ne wata ruwa nan sarrafa muke cewa haddun yuqam fil ard a tsaye da haddi ɗaya na Allah a saman ƙasa khairun min ayyukum 70 40 yawman a zikirin wata bin mata a muku haddin Allah ɗaya a tsaye da imma yanke hannu ne a haddin zina ne yin dai wata haddi daga cikin haddodin Allah ɗaya a cikin al'umma manzo Allah ya ce da dama yayi alkhairi da a muku ruwan kwana 40 alherin da za a samu cikin al'umma haddi ɗaya na Allah a tsaye da yayi ruwan kwana 40 kina alƙawarin Allah ne in dai za a tsaye da at-taura a tsaye da injil da abin da Allah ya tafkar Allah ce zai da kunci daga sama da ƙasa sama ta kawo ruwa ƙasa ta hudu tsirrai da ko'ina wani shi ce kina alƙawarin Allah na in an yi imani za a samu arziki daga wajen Allah ƙarƙashin wannan ibnu kasir ya kawo ta ruwaya ta ziyad ibn labid yake cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ruwa da ibnu majah ruwa da imam ahmad hadisin da ya tabbata da albani ya tabbatar da ruwa cikin sunan cikin ibnu majah cikin sunan ibnu majah ruwa ta tabbata wata ran manzala ya bayani ga sahabbai sai karshe sai ke cewa wa za inda zihabul ilm wannan abin zai wakana lokacin da ilimi ya tafi lokacin tafi ilimi mana ilimi ilimi ya tafi ya bace ya kare sai da ta kulla ya rasulullah wace kulta ya rasulullah wa kaifa yazhabul ilm ونحن نقرأ القرآن ونقرئ أبناءنا ويقرأ أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة يتي سكيلتك أمك يا ابن يا ابن لبيد إن كنت لأراك من أفق المدينة أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون يقرؤون التوراة والإنجيل ولا ولا ينتفعون بما فيهما بشيء nan annabi da yawan magana cewa wani abin zai wakana lokacin ɗaukewar ilimi sai ziyade ga ya rasulullah ya za a yi ilimi ya tsari alhali ga mu mu yanzu muna karanta alkur'ani sabai kina muna karanta alkur'ani muna karanta da alkur'ani muna karanta da tsiyanmu da wannan alkur'ani su ma tsiyanmu su karanta da tsiyansu wannan ya za a ilimi ta rasulullah ta ya ilimi zai tafi ga qur'ani kullum muna karantawa muna karanta ɗiyan mu kuma ɗiyan mu za su karanta ɗiyan su ya zai a ta ilimi ya tsare sai manzo Allah ya ce wa nabi kama ce baba ka tayi barinka kalma ka karar magana ce yace da ziyad ina ganin ka da ina ina tsammanin a garin Madina kana cikin masu hankali masu fahimtar a cikin garin Madina kenan ashe abin ba haka bane yace ziyad maganar qur'ani kun karanta ko jikoki sun yi ya ce ba ga yahudawa ba ahalar kitab yahudu da nasara ba ga attaura ba a hannunsu ga injila a hannunsu suna karantawa shin sun yi angwani da abin da ke cikin littafansu shin wata ruwaya shin attaura da injila sun musu angwanin wani abu nan wa menene kenan ba wata fa'ida ta ilimi ba ba yake magana kenan ilimi ba aiki kaman babu shi ne illa ƙarin hujja ma kawai kenan Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wanda tawai ba dan bakurin mu mallaka mu saya mu aje a gida a cikin armor ko a cikin gafaka a sa a fata aje qur'ani ga kana Allah gwanin kyau ba haka bane manhus Allah saukar da alqur'ani dan ku yi aiki da abin da ke ciki yanda ya saukar da at-taura da injil ga ahlul kitab don su yi aiki da abin da ke ciki kuma ya zarge su dalilin kin aiki da abin da ke ciki duk da cewa ya yi alkawari gare su haka gare mu inda mutane za su yi imani su saddaka su yi da'a ga littafin da Allah ta fakar kuma ta su tsaye da dokar da mutane radin wa kamun taurata wal injil a kamun wace kenan tsaye da dokar Allah tsaye da abin da Allah ya ci a wanda tawon domin duka wanda tawai ne suke zaman jagora ga bayan Allah yanwa hikimar Allah subhanahu wataala da ya yi mu a wannan duniya mu rayu a matsayin bayan shi wannan annabawa da yake aikowa da littattafai me yanwa hadaf ko ma'anar aiko da littattafai da annabawa wannan duniya Allah subhanahu wata'ala ya kaddara dalilin wani sako dalilin da Allah ya kaddara baban Adam yayi a kashe duniya wannan duniya wani wuri ne Allah ya kawo da wasu bayin shi ya kawo mu ya ajiye mu ba yanke alaka bai da mu muna nan yanda kayan a tabbatar da Adam a nan ko mun shi kenan Allah haka yanzu ma muna nan karkashin bayi na Allah wani wuri ne ko wani gida ne ya kawo na duniya da manuwar jarrabawa ya kama ya aje mu kuma yana da alaƙa da mu ta hanyar annabawa da yake aikowa ita ce alaƙar bayi da Allah annabawa ya zaba annaba ya aiko su kuma su ma annabawa ya aiko su da dama da littattafai wanda ko da annabin ya koma ga Allah ga littafin da yake da ya bar mu kiran wannan littafin shine jagora na dukkan bayin Allah a saman ƙasa wannan tawai Allah ya saka da wannan tawai zan zama to shine jagora yanda za ku rayu a wannan duniya alaƙar ku da Allah alaƙar ku da sauran bayi ƴan uwanku dukkan wata alaƙa ku tsakani ba littayi jagora ne yanda at-taura take jagora ga ahlul kitab haka qur'ani yake jagora ga wannan al'umma illa kurin idan an yi tawaye an kiya amma littayi ne Allah ya saka da shi kurin dan ya zamanto shi zai mana saitin rayuwar mu shi ne manufar ƙur'ani kenan Allah ta fata tana iya gani wa zai yi waye ba yayi ba kenan ku yi Allah ya kyautata bana ku kyauta alaƙa ku da Allah ku samu sakamako da Allah ya tana da bawa na ƙwarai ku ki kuma Allah ya muku wannan tsoka na butulu na yan tawaye da dokokin shi na yan manga dama kun zama to yan tamore sai kun ga dama abin da gama za ku yi wannan shine matsala ta bayi tsakaninka da Allah na yin kin bin abin da ya sabkar shi kuma ya saka da wannan tawon ya sabkar da su don mu yi amfani mu yi aiki da abin da yake ciki yace walau annahum aqamu at-taurata wal injil wama unzila ilayhim min rabbihim inda sun tsaye da at-taura da injil da abin da Allah ya sabkar da ganin ubangijin su la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim da sun ci daga sama daga saman su haka da kasan ƙahun su karin magana ce ta cewa daga ko ina fata-fata da Allah ya bude da arzikin shi kin kaga can kalma ta ziyad shi tsammani ya ilimin ne kiyaye abin ne ya haddace qur'ani misali a yanzu zaka wani iya alfakari wata ruwa cikin sunan tirmizi aka ina ga cikin targhibul tirmizi wata tabbata ne manzala ki ban labarin wannan al'umma iya yaban jibi awwal na farko al'umma ta farko yace sun yi jihadi sun tsada addinin Allah sun kai yace za a samu cikin wannan al'umma su me suke alfahari yace sun yi ilimin na Qur'ani sun yi na sunna hatta kai suna alfahari man afaqahu minna wa man a'lamu minna suna alfahari da ilimi sun san Qur'ani sun san sunna kinan bangaren alfahari ilimin ya zama ga tarin ilimi har ta ga alfahari shi amma manzo da kitab sabai hal fi ulaika min khair kuna tsammanin wa'annan al'umma za su zo suna alfahari da ilimi ilimin qur'ani da ilimin sunna suna alfahari da shi shin kuna tsammani akwai wani alkhairi tare da su manzo da ce bal ulaika hum sharru khalq wa'annan sune sharrin halittar Allah cikin al'umma kake nan ba ruwan Allah da ilimi ba ruwan Allah tare ilimi ba ba aiki ilimi a wajen Allah mai amfani mai suna ilimi aiki ilimin da babu aiki kan babu shine a wajen Allah sai manzo Allah yawa yawa ziyada ya kwabe shi akan cewa yoshi kai da ina kana cikin masu hankali masu fahimta yoshi zaka dauki tarin ilimi a sanin at-taura da injil sanin qur'ani shine ilimi ba ga ga yahuda ban saru ga at-taura ga injil sun a tare su amma ta musu wani amfani kiran amfanin ilimi ilimi suna ilimi aiki manzala ya yi bayani ga mata alfahari da ilimi da sauransu cewa su ne masharin halitta a saman ƙasa don ilimin ne kurin sun tara ilimin wata ruwa da muke magana cewa za ka same su ga iya kira'a kyautata kira'a kamar da ana daidaita ana daidaita karin baka ram zam kira'a ya ce amma ƙur'anin bai fice makogoro akwai su haka ne su kwanta su cikin wani al'umma akwai su ilimin kira'a ba matsala daidai suna tsaye da harafin shi da komi amma wajen aiki babu Allah ke yi yawan kullum kenan abu muhimmi ga mai imani ƙoƙarin ƙoƙarin aikata abin da ka sani kakka zamanto karatun daban aikin daban a ce ka san malami zai gaba ruwan ka da aiki da aiki da kuna karatun shi kada aiki da aikin shi kada da lalace ka yi aiki da karatun shi ka aiki da aikin shi wannan lalace da kan mana kuma abinda Allah ya zargi banu Isra'ila ne akan shi ko mu ma idan muka lalace muka yi irin halin su duk da duka a wajen Allah ma a wajen Allah babu dana Allah ba Allah bai da ko wanne bawon shi ne yadda Allah ya zargi banu Isra'il ala kitab yadda ya la'ance su ya yi hushi da su haka duk wanda ya yaki irin nasu Allah zai hushi da shi kuma ya la'ance shi Allah ke to sai Allah ya ce minhum ummatun muqtasida duk yan muna magana aiban ta ala kitab da miyagun aikin su ko kakkace gaba ɗaya ne ba a'a akwai na gari akwai na ƙwarai wanda suke biyayya ga bautan Allah irin sakin sa Abdullahi salam irin su irin su Suhaib irin ga su dai daga cikin wasu kai musulunta su kafir ahbab wasu kai musulunta kenan ana samu ana samun na kwarai eh minhum ummatul muqtasida amma wa kaseerun minhum sa'a ma ya'malu amma da yawa daga ciki aikin su ya muni Allah kiyaye karanta gaba
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين نعم a nan Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhar rasul ya kai manzo ya kiran bawan shi da suna na manzo da cewa ballig ma unzila ilayka min rabbik ka isar duk irin abin da aka sabkar zuwa gare ka daga ubangijinka kurin ka isar da maganar Allah shine anan imam ibn kasir ya ka ruwa ta imam al-bukhari da ruwa muslim ma ka bangaren ruwaya aisha radiyallahu anha take cewa masaruf man haddathaka anna muhammadan katama shay'an mimma anzalallahu alayhi faqad kadhab yayi ta kawo wannan aya ya ayyuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik cewa Allah subhanahu wa domin nan shaida ta cewa duk wanda ya ce manzala ya ɓoye wani abu nan aka samu maganganu a cikin farkon wanda suka fara haka cikin yan shi'a sai su ce an ɓoye wani annabi ya ɓoye wani abu ga sauran al'ummar shi sai ga ahalar bai misali haka cikin yan ɗariƙu za ka samu irin waɗannan akwai aurat wanda ake cewa Allah bai ba kowa ba sai da zawar shehunansu me yasa aka tambaya me yasa ba a ba kwanci dan ba wanda ya cancanta a bashi sai bayan shekara dubu da wani abu aka zo aka ba shehunansu irin wannan kalmomi akwai su a yau cikin yan ɗariku wanda muke rayuwa da su to wannan iya cikin da rubu na shekani annabi sallallahu alaihi ba abin da ya ɓoye wanda ya ba ɗiyan shi ko ɗan gidan shi kaɗai to shi ne nan aisha tana kawo hujja da wannan aya ta ce masaru duk wanda ya baka labarin cewa Muhammad sallallahu alaihi ya koye wani abu da aka sabakar mishi ta ce to ya kirkariya ya dangana ma Allah dan Allah mai girma da buwaya annasul qur'ani ya kira ya aikon rasul ya kai manzo balliga ma unzila ilayka min rabbik ka isar duk irin abin da aka sabakar daga wajen ubangijinka ka isar kurum ke cewa wa in lam taf'al kuma ba ka da salata in kuwa har ba ka isar da wani abu ba kuma ba ka da salata ba ka isar da kuma nan kenan in ɓoye wani abu daga ciki kamar ba ka isar da saƙon Allah ba ke kenan idan kawo manzon Allah zargin ya ɓoye wani abu ka mai tuhuma ta munafuci ta rashin isar da saƙon Allah domin ɓoye abu ɗaya kan ɓoye sauran da wannan aya take hujjar cewa manzon sallallahu alaihi wasallam bai ɓoye komai ba cikin abin da aka sarfa da wani fadar Allah ce ka isar dukkan abin da aka sabakar maka daga wajen ubangijinka wa illam tafa'al kuma balagata risalata baka isar da sakon shi ba kenan boye wani abu rage in isar da sakon Allah ne kenan kai mutu kuma kuma wallahu ya asimuka minan nas Allah ya kare ka daga mutane wannan aya duk da malamai na masu rubutu ko laya suka rubuta wannan aya a baka wai maganin kariya ce shi kuma Allah yana magana da manzon shi manzon Allah yake na gun shi aka ma garanti wallahu ya asimuka minan nas ba da kai ba yake zai da ko amana ko iliyar da muhammad da tsira sama allah ya kare ka daga mutane nan garanti ne aka bar shi kai ba ka da wannan garantin ya yanzu ma a bije ka audu ma jini da hanci ba wani kwakwarin kwakwarin garanti ba ta kariya wannan garanti daga allah cewa allah ya kare annabi manzan shi daga sharrin mutane na ce da annabi salama iya da yan gadi ana mai zarfa da iya barci ruwa cikin sunan turmizi ruwa ta inganta ta albani tabbatar da ruwa eh wata ranar sallar salama wani cikin sahabbai ko su na ga wannan ne huzaifa da huzaifa ya cikin dai da sa'ad ina gani ta huzaifa sun zo suna mai gadi sai ya dago kai ya bude runwa ko ya sama daga ciki ya ce in sadifu kada a saman rabi ku tahiyar ku ku tahi ba na bukatar gadi domin ubangiji na zai kare da Allah ya bar shi an mai illa an ji mai ciwo ha wata mai haƙori ha wata mai kai dole jaraba ce yadda Allah ke jaraba annabawan shi ba dan ba Allah bai iya kare shi bane uwa kuma nan ba wani lakani bane na ganin abun babu lakani ai harkar lamari zuwa labarin Uhud annabi sallallahu alaihi wasallam a Uhud an mai illa an wata mai kai an wata mai haƙori ga sahabban shi an kashe wasu an ji masu ciwo da yawa aka kashe har ma kuma suna sun shiga shiga ta silke shi ma har da hula kwana hula kwana ta kariya ta takobi ya sa don haka akwai muka kona abu da cikin hula kwanan wanda shiga mai illa cikin kanshi duk wannan kariya ce suke ma kansu su sa kayan yaƙi silke na yaƙi don takobin ta zo an sara ta takobi ka taushin ka ka yan wa ana ce inda mutum inda mutum sai da hankali wurin wa wannan ka karanci sira ka karanci tafsirin qur'ani ka karanci ali imran kan magana uhud ka karanci sira ta uhud da sauran yaki balle uhud yanda aka musulmi illa inda aka ce inda mutum ya da hankali masu hankali a zo a ce maka wai ga laya kai musulmi wai ga wata kau dabara ga kibugo ga maganin kare kaza baka buguwa baka tabuwa baka wane ne ga laya ta kaza to dai a wannan wurin mun san yana sahabbai a cikin su ba kowa ba sai misali ma yake iya sani da yake riga ta suke sai misali ke sayanta ba ta talaka bai sayanta to inda ba ta kowa bace ba inda har akwai layu abinda ba sai ba za a yi kowa ya rubuta abin da rubuta ba kowa ya rata mu ta yi kurin kamar aljannu kun su bige nan su bige nan kurin babu yaki kurin gasar kamar aljannu inda har akwai laya ta wadda ba abubuwa sai abin ba kowa fara ba kofi ba sai ba za a yi amma babu ba san da shi ba ba san da wani abu wani aiki na surkulle na malaman bayan ci da addini suka mai da addini abinci har wasu suke tsammani ma shi na addinin a baka laya ta maganin kaza lazana shashatau waye duk a baka iri iri a jikin mutum kamar dan kamun kura a jikin shi laya ko mai sa shi wannan da ka tsaga da kenan inda akwai da manzo Allah ya sa da sabai sun sa amma ba wani su ba san marai ma yan wa sabai ba san ma da wata daya ta wani wani bugu ta rashin bugu wata daya ada san musa inda halayi he kurin he su ba sani ba he mu yan baya ya ku ta ga wani wani tayi na magana surkulle buga laya a rubuta kaga ya hauto ko daga Masar ko daga Morocco ko ko Tunisia Maghreb ko daga daga can daga baya suka gano mutane jahilai bale a Afirka sai suke da tausi a kwa suna tafi da malamai shi ba wani buku ba man buku su da hikima dole san su ta ga littayi Allah kiyaye Allah shaida mu gaskiya magana yan uwa magana mutum ya zama harje mutum bai buguwa bai waye ya saba ma adata a adam mutum an ga to to dan dab da bane sai hinni zai amma adata mutum buguwa yake amma manzana tana tarama Allah ya ce yanzu ya kare shi ba wata laya ba komi yanzu alkawali ne Allah ya doka da an bar shi an buge shi amshi waye dan jarabawa yanzu Allah ya ɗauki alkawalin cewa daga yau ba mu iya Allah ya kare ka daga mutane wanda daga sharrin mutane ba ta iya ma komi kuma a nan sallama a aikace yahudoci masu gadin su ta yau in sarfu abi ku tayi kiran ba na bukatar kuma yanzu kurin kariya ce shi ne Allah ya kare kaka ce daga wani aya ka rubuta kai ma Allah ya kare ka haka ce ayaba kana laye wallahi sun kuma nan nasi dole ne sai wanda maka zuwa da din kasha nawa din kasha karata wanda saka to Allah karata mana kenan anan Allah subhanahu wataala ke ta wallahi subhanahu wataala kenan kai dai nan menene kurin ballig ma unzila ilayka min rabbika an ba shi garanti da nutsuwa kurin ka isar duk irin abin da aka sabkar daga wajen ubangijinka amma ka ce wa in lam tafa'al kuma ba ka risalata an wa baka isar da wani abu ba to baka isar da safan Allah ba kuma maganar mutane wallahu ya asimuka minan nas Allah ya kare ka daga mutane inna Allah la yahdi al kafirin Allah bai shirya mutane kafirai zuwa ga samun shiga gidan aljanna Allah bai shiryar da su duk su gane gaskiya da gangan suka kama bata to Allah zai bar su ana ci gaba قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم Allah ya ba mu zashi umarni ka gaya musu ka gaya ma ahlul kitab ka yi kira ya ahlul kitab wace wannan kwarai kira da Allah ke kiran Yahudawa da bi ce ya Yahudu ko ya bani Isra'il cewa ya ahlul kitab kira ne wanda yake da yanke hujja kira ne a lokaci guda da yanke hujja saboda nake nan wata al'umma ce da Allah ya ba littafi na shi ku wannan al'umma da aka saba kama da littafi ya ahlul kitab kenan an dangana su zuwa ga littayi da aka saka zuwa gare su zuwa ga annabawan su ya alal kitab lastum ala shay ba ba ku da matsayin komai kenan ku ba kowa ba kuke ba ku da matsayi ko daya eh lastum ala shay ba ku da matsayi ko daya a wajen Allah hatta tuqimu at-taurata wal injil sai kun tsaye da at-taura hatta tuqimu at-taurata wal injil sai kun tsaye da kenan kun yi aiki da abin da ke cikin attaura da abin da ke cikin inji wa ma unzila ilaykum min rabbikum da abin da aka sabtar zuwa gare ku daga wajen ubangijinku na nan alqur'ani na cike yan wannan menene kenan inda har da gaske wa'annan alkitab da imanin gaske suke kan wannan littafi to kenan domin abin da yake cikin littafin akwai maganar bin wannan manzo imani da shi da komai akwai a jiki da inda zan tsaye da aiki da ita gaskiyarta tabbas za su komo su imani da hasar alkurani to amma da matuƙa ba ku tsaye da attaura ba da injil ba ku da matsayin da ku dan komai a wajen Allah da sauran abin da Allah ya sabkar daga wajen shi kenan qur'ani na ciki kenan ku tsaye da attaura da injil da qur'anin da ya zo daga baya kenan wannan littafin da Allah ya sabkar gaba daya ku yi aiki da cikinsu domin aiki da attaura aiki da injil dole shunguda ce suka musu duniya tana nan tana jiran wani manzo zai zo mai suna muhammad ko ahmad shunguda ce aka yi a wanda tawan kenan da dacewa yi inda za su yi aiki da wanda tawan kurin manzon allah yana zauwa daman sun shirya suna tarye kuma shi da yawa daga cikin malamansu masu rabo iya zauwa suka yi imani da shi Allah abin nasu salam cikin malamansu wanda sun mai shaida iya daga cikin na gaba-gaba ko na farko ma a cikin malaman ala kitab shi manzan Allah iya zawwa madina ya ji labari ya je ya ce ina zuwa ina zuwa ina ganin shi kurin na san shi ne kuma ce wallahi ya ce na yi sanin shi da ɗana na yi shaidawa cewa shi ne da ɗan da daga cikin gidana ya yarda da ya ga Muhammad ce na yarda Muhammad manzo ne na Allah sama da yanda na ɗauki ɗana a cikin gidana dan ɗana iya mata ta samun ba amma nan yanda ya karance shi haka ya gan shi kuma iya da cin suka ma shaida a wannan zamani a ilimin ahlul kitab dan bayan ya zo ya anam tambayoyi ya samu jawabin da yake nema ya ya musulunta ya gane komi sai suna cikin tattama suna tattaunawa iya wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suna tattaunawa sai ga tawaga ta yahudawa sun kawo manzon Allah ziyara sai ya ce ya Muhammad ya ce mutane na mutane masu taurin kai ba masu bin gaskiya bisu bisu ba na bisu bin gaskiya bisu bin gaskiya ne taurin kai ne kurin gare su yace yanzu a ganin zan laɓe zaka gano halin mutane na ba masu bin gaskiya bane yace zan laɓe a baya bayan wani abu in suka shigo ka tambaye su matsayina a cikin su amma kaka ba su labarin na musulunta ka tambaye su wane ne abu zamu salama a cikin su bayan ka tambaye su kuma ka ce musu na musulunta ka ji me za ka ga maka ka ce masa inda na zurbi ta bikina suna nan suka shigo wannan ruwa ta inganta ruwa ta inganta haka tabbas sai abdullahi salam ya labe suka shigo annabi ce musu yanzu zan muku tambaya menene matsayin abdullahi ibn salama a cikin su kai huwa khairuna wa ibn khairina a'lamuna wa ibn a'lamuna suka mai shaida kai ai babba ne dan babba babba dan manya mai ilimi mai ilimi a cikin mu babba ne ka mato babba suka mai yabo ya mazo wani babba a cikinsu da suka tsare sai ya ce to yanzu me za ku ce inda abdullahi musulam zai musulunta suka ce haɓa Allah mai tsanyi ya zama Allah mai tsanyi Allah kira shi ai na kira musulunta ai na kun sai hutu a gabansu ya ce ashadu an la ila illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah kai tsaye suka ce huwa sharruna wa banu sharrina a kada suka hamu gani kuma suka ce shi mutumin banza ne da mutanen banza kuma bayan wasu magana ba kai tsaye kai tsaye sun yi shaida ta gaskiya yanzu iya musulunta kuma sun juye shi ne mutumin banza da mutanen banza bayan sun ce shi ne mai ilimi mai ilimi a cikinmu dan mutanen manya baba dan baba amma ya musulunta ya zama mutumin banza dama ya ga dama ya bada labari ko ce ka gani ku ka gani a hili ba neman gaskiya ba suke kura tsaurin kai kurin gari shi ne Allah ce ya ce wale zidan na kasiran minuhu ma unzir ilaika min rabbika tughyanan wa kufra ko Allah ce bayan ya yi ce ya Allah kitab lastum ala shay'in hatta tuqimu at-taurata wal injila ma unzila lakum min rabbikum ya Allah kitab ku ba kowa ba kuke ba ku matsayin komai sai kun tsaya da at-taura da injil da abin da aka sabkar daga wani ubangijin amma da duk da haka wala yazidanna kaseeran minhum ma unzila lakum min rabbikum tughyana da yawa daga cikin su abin da aka sabkar ma na alqur'ani maimakon su yi imani zai karawa ma da yawa daga cikin su tsaurin kai da kafu kafirci za su ƙara kafirce mu Allah ba sa bin gaskiya nan ga ƙarin hujja ne kafirci kan kafirci ta Allah ce fala ta asa alal qawmul kafirin kakka damu kakka bakin ciki duk irin hukunci duk irin kamun da Allah baka wurai kakka damu ba ruwanka aikin sai da musu dan wannan ga lokaci ya tafi na fata Allah kai mu gobe insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh